أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغضري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبايا هكا ينقوى ما سكلم دا سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبركة مدساكة سادوة أولا يمسيمي البركة uwa musulmi muna yi maku barka da shan ruwa yadda muka shigo ibadar ramadana lafiya Allah ya sa mu ga bayanta lafiya Allah ya amshi ibadunmu Allah ya gafarta zunubi Allah ya ba mu ikon kyautatawa da gwargwado kuma ya kyautata din Allah ya sa mu nisanci zunubai da kuma yafe mana idan gajiyawa da ajizanci da ɗan adam ya samu kusanci zunuban albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya katartar da mu ya datar da mu da abin da a cikin shi akwai yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. A kafin in fara gabatar da wannan tukwici namu wanda shi ne na 47 da 48 ina zato, ina so in yi wace sanarwa gajeruwa. Alhamdulillahi mun shigo watan azumi, wanda kuma wannan wata na azumi wata ne wanda akwai uzurori da yawa a cikin shi. sannan kuma yanzu mu a nan, a nan inda muke yanzu, a muna da bambancin agogo da ƙasashenmu na Najeriya da Ghana misali. Wannan time ɗin da muke yanzu wanda ina ganin a Najeriya zai zama ƙarfe goma ne, a ƙarfe sha ɗaya ne da kamar minti ishirin da wani abu yanzu na dare, mu a nan muna ƙarfe goma. Kuma baya ga haka, sallar isha'i kanta a nan muna yinta wajen karfe tara ne da minti arba'in da biyar kwatancin haka. so lokutan da za mu yi sallar isha'i mukan yi samu mu yi sallar tarawihi bayan nan wanda sallar tarawihi yakan ɗauke mu kusan awa ɗaya ta kariban so zai zama lokutan sallah da sallar isha'i da tarawihi zai ɗauke mu ba za mu kammala ba sai kusan karfe sha ɗaya agogon najeriya wanda mu anan zai kai mu wato a karfe tara da wani abu agogon Najeriya nake magana goma saura kwata agogon Najeriya mu tara saura kwata agogon mu nan da agogon Ghana to lokacin da zamu gama sallar tarawihi ya kusace mu mu kai karfe goma da muke fara karatu wanda shine sha ɗaya a Najeriya so saboda haka ya sanya a kamar kuma yadda na dora yau malam ya sake matse lokacin karatun so zai zama lokutan da yake karatun dole zan yanke sai na tafi na je na yi sallan tarawihi kuma a kafin in dawo in saurari karatun shi in samu abin da zan faɗa lokaci kuma dare ya tafi sosai zai kai wajen karfe sha biyu ko fiye da haka so za mu takura lokutan mutane so da haka na yanke shawara insha Allahu daga wannan rana zai zama za mu canza lokaci wato za mu canza lokaci idan malam ya yi karatun shi da daddare lokacin da yake karatun shi mu kuma muna can gurin tarawihi idan Allah ya sanya na dawo da daddare zan saurari karatun shi in Allah da kafin safiya to dama akwai karatun tafsiri wanda za mu riƙa yin minti talatin wanda za mu fara shi daga gobe idan Allah ya kai mu za mu fara shi a saha group ko in ce page na facebook mai suna daru taskiya daru taskiya daru taskiya sai a yi satin a ga daman dai wanda suke bin karatunmu a can muka fara yin wannan tukuicin ma a daru taskiya kafin mu dawo da shi zuwa taskar suna to za mu koma daru taskiya muna da karatun tafsiri daga karfe uku zuwa uku da rabi agogon agogon najeriya ko wanda zai zama biyu zuwa biyu da rabi agogon ghana da agogon mu na nan sannan idan mun kammala karatun tafsiri minti talatin kai tsaye za mu ɗora wani minti talatin a kan masa'il sau wato hukunce-hukunce guziri dai kawai da mai azumi zai zama guziri ne na mai azumi abubuwan da ya kamata mai azumi a ya sani da aikata da wanda zai gudarwa da hukunce-hukuncen da suka dace ma azumi da hikimomi da ke cikin azumi da amfanoni da ke cikin azumi duk za mu yi a shi ma minti talatin wato karfe uku da rabi zuwa karfe hudu to daidai wannan lokacin kuma in Allah ya yarda karfe hudun wannan to shi kuma shine za mu dawo da karatunmu wannan na tukuicin zai zama hudu zuwa hudu da rabi ko zuwa biyar ya danganci da lokacin da muka samu shi kuma karatun tukuicin zai tashi daga darul taskiya zai koma a saha ta facebook dina muniru adamu koza a nan ne za mu ci gaba da gabatar da karatun na wannan tukuicin insha Allah kenan gobe zai zama karatunmu wannan ba zai zo a gobe jibi kenan zai zama gobe ba mu da karatu saboda na yau gashi muna bada ansa shi gobe idan yayi karatu da daddare kamar yanzu da dare Allah mu ba sai dai a tariye mu jibi za mu bada ansa karatun shi na gobe sai kuma gata mu bada amsa karatun shi na jibi wato dai zai rika yi in bada ansa washe gari saboda lokacin da na faɗa dare ya yi lokacin gabatarwa sha biyu ta taho bai kamata mu rika rike mutane ba cikin dare sosai so wannan ya sanya shi ne dalili a karatun mu za su zama guda uku daga gobe Allah yarda kuma a jere akwai karatun tafsiri akwai karatun masail saumi sai kuma wannan tukuicin karatun tafsiri uku zuwa uku da rabi agogon Najeriya Niger biyu zuwa biyu da rabi agogon Ghana sai karatun masail saumi biyu da rabi zuwa uku agogon Ghana uku da rabi zuwa hudu agogon Najeriya sai kuma wannan tukuitin karfe hudu zuwa abin da ya sawaka kafin dai biyarin Allah yadda agogon mu na Najeriya sai kuma karfe uku zuwa hudu agogon mu na nan da kuma agogon Ghana a wannan shine sanarwa ta ta farko da fata Allah tabaraka wa ta'ala yanshi ibadun mu gabaki da albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a maganganu da malam ya yi a yau gaskiya karatun malam na yau yana cike da abun mamaki mai yawa in mun bi a hankali cikin warware shi za ku ga abun mamakin da nake faɗa za mu iso wa mutane zuwa ga abin da ya bani mamaki ban san ko su ma zai ba su ba amma ni ga abin ya bani mamaki da kyau abu na farko wanda zan fara yin magana a kai shine malam ya yi maganan cewa abin da ya sa suka ƙirƙiri wannan karatu wai saboda ana wa annabi alaihi salatu wassalam kwatanci wanda kuma suka ga wai duk wannan batancin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai wata kofa ce da muka bude mu dan dabi'u wai barin wannan kofar a bude ita ke kawo ana annabi batanci wai cewa ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam malam barkani duka wannan abin da ake ta yi ana tara mutane ana gaya musu magana ba aya ba hadisi suna garewa fa suna garewa wannan kofar da kake magana ba mu muka bude ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ne da kanshi ya bude ta da tabbacin cewa ya ce marra'ani fil manami fasa yarani fil yaqazati hadisin da har yau ka kasa ije shi ka kasa ture shi har yau ka kasa ture shi annabi yace fasa yarani fil yaqazati saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine bar wannan kofar abu da na dai kenan ya gaya mana dan ya tabbatar mana da cewa ru'yatul yaqazati mai yiwuwa ne sai dan ni ma ai na iske wasu annabawa sun mutu a duniya amma kuma na gansu ko ya tabbatar mana ya ga annabawa har ya musu limanci a Kudus so da haka annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan kofar a buɗe akarmaka Allah wallahi ko duniya za ta tashi ba wanda ya isa annabi ya buɗe kofa mu bar wani shaytani ya zo rufe ta da da'awar sunna ka ce wai zaka rufe kofar da annabi ya bar ta a buɗe wallahi ba isa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai buɗe kofa ba ya bar ta a buɗe kawai wani ya zo ya sha giyar bera dan ya ɗauki mutane ba su da karatu ya zo ya laɓe da sunna ya tafi wannan da sunna tsawon watanni da shekaru Allah ya kawo yau ranar da za mu nuna wa duniya ba ku tare da sunna ko ɗaya ga mu muna magana inda sunnar da ta rufe wannan kofar ku kawo ta mu mun zo mun ce muku annabi ne ya bar ta a buɗe kuma ba za mu taɓa barin wani ɗan tahalika ba ya rufe kofar da manzo Allah ya bari a buɗe so da haka mu ne muke rike da tutar annabi Muhammadu mu ne muke yi wa annabi Muhammadu aiki annabi ya bar kofa a buɗe billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda yake rufe ta kaji da kyau kuma yana so in faɗa ma ka yarda ba za ta rufu ba tun zamanin su ibnu taymiya aka fara wannan shegantakar na sai a rufe wannan kofar ta rufu wallahi wannan kofar da ba annabi muhammadu ya bude ta ba billahi allazi daga daga zamanin su ibnu taymiya zuwa yau masifar da kuke ta yi akan wannan abun yanzu da ta rufu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kofa gashi sai wahala kuke yi sai wahala kuke yi sai wahala kuke kun kasa rufe ta so da haka wannan shi nake so in faɗa maka so da haka da kake cewa wai garin haka muna janyo ayoyi muna janyo hadisai muna musu fassara cewa cewa wai dole sai mun baiwa shehunne kariya aka rawa kalla ka sani fa mu da ku yanzu a kotu ce muke jama'a ku sune yan kallon shari'a alƙalin mu shine aya da hadisi so da haka a wannan dagar masu kallon shari'a suna kallon abin da yake faruwa za mu gani shin mu da muke kawo ayoyi da hadisai, ku da kuke ƙoƙarin ture su da ginin tunani na hankali, da ƙarshe zai bayyana ga jama'a, su wane ne suke cuwa-cuwa, mu dama-dama, wato wannan kalmar da kake faɗa tana min daɗi, cewa muna kawo aya mu murɗe, wato abin da hakan ke nufi ko mu muna ma kawo ayar, ku da ke babu ma ayar ba ku kawo ta ba balle mu gane kun murɗe ta ko kun faɗa daidai ba kuma da ita. Kuna ce muna kawo hadisi mu murɗe fassarar shi, wato alaman muna da hadisin kenan ku kuma hadisin ma ba ku da shi balle ku zo da shi mu gane an murdan ko ba a murde ba dan Allah wanda ya zo da aya da hadisi da wanda ya zo hannu biyu sai surute da kasakasai wane ne yake da shaidar da zai kaddamar a kotu mai aya da hadisi so da haka zancen ka na cewa muna murde ayoyi da hadisai yau zan tona wani asirin ka yau in Allah yarda yau akan wannan ayoyin da kai ta kawowa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi da wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan dukkan yau zan tona wani asirin ka duniya za ta fahimta in ka isa gobe ka zo ka kare wannan abin da zan faɗa yanzu mutane ku biyo ni so da haka mu an yarda muna kawo ayoyi da hadisi kai ma ka yarda sai dai ka ce muna musu fassarar ciwa-ciwa to alhamdulillah mun dai zo da ayar da hadisin ko a lokacin da da aka faɗa ma duniya ba mu da aya ba mu da hadisi ba zan ci amanta ba wani sai da wata magana sai ce wai wallahi yayi mamaki wai da mun ɗan dariƙa suna iya kawo hujja da Qur'ani da hadisi ba daga zancen shehu ba wai ku kun dade kuna yaudarar ƴan uwanku ƴan izala cewa wai in an tashi ba mu da magana sai dai mu ce shehu ya ce gashi yanzu dai wannan halka ce nake yi raddi ne nake maka na halka ka ta wajen hamsin da wani abu ba magana wani maganin shehu ya ce Allah ya ce annabi ya ce saboda daman shehu radiyallahu ta'ala anhu abin da yace mana idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fa ma wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu gashin nan ku muna ta dora maka maganganun a mizan shar'i ka rasa yadda zaka yi ka dade kana ko wannan tun mutane eh ne ka dade kana ko wannan din mutane akan to yau gashi mun ritsa ka mun ritsa ka ka rasa ayar ka rasa hadisin mu kuma mun zo da ayar mun zo da hadisin kana so ka yi wasa da hankalin masu sauraron ka wai muna musu fassarar cewa cewa mu je gaba da zuwa ai dai yanzu dai ka yarda musu cewa muna kawo ayar da hadisin ko maganar mu akan fassara ce ko inda fassarar mu take so da haka duniya tana tare da kai kifi na ganin ka malam mai jar koma eh da kyau wannan kenan so abu na gaba da nake so in yi magana akai shi ne maganar a wani sharri da kake so ka mana. Ka zo ka yi ta kawo hujjoji da farko, ka kawo hadisi, ka ce annabi sai na abakar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kana abudullah fa inna Allah fa inna man kana abudu muhammadan fa inna muhammadu fa inna muhammadun kan mata ko wa man kana abudullah fa inna Allah hayyul la yamutu ko man kana abudu muhammadan fa inna muhammadin kan mata wa man kana abdullah fa inna allah la yamutu ko kana ta kawowa ka ce sai na bakar ya ce gashi ne man kana abudu muhammadu fa inna muhammadin kan mata kan mata ka kawo labarin sai da aisha ta ce manzo allah ya mutu ka kawo labarin wa akarma kallah dukkan wannan abin da kake ta hasil hasili babu wani mutum mai hankali guda daya mai hankali guda ɗaya mai bin wannan matsalar ba da ta asubanci ba da ya fahimta da zai fahimci abin da ka fahimtar nan cewa haka muke nufi cewa manzo Allah sallallahu alaihi muna nufin annabi bai mutu ba irin wannan rayuwar waccan da yayi ta cikin sahabbai wanda aka haife shi ya rayu yayi shekara 63 nan muna so mu zartan maka cewa a'a har yanzu bai bai bai wafati ba shekara 63 nan bata cire ba ba wanda ya wannan tunanin wannan tahsilul hasil ne kawai kake abin da ke akwai ne kake ƙara tabbatarwa ba nan ne mahallin da za'i mu da kai ba a'a mahallin sabanin mu da kai wato ka san cewa mutane sun fara gane shi ne kake so ka sake dawo da hankalin mutane baya ai ba mahaukata suke sauraron ka gafata malam ba mahaukata suke sauraron ka ba so abinda kenan wannan kadiyar ba ita ce muhallin mu da kai ba a'a dukkanmu da mu da ku mun yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan mutuwar ta al'ada da ake haihuwar mutum ya yi rayuwa tun daga tsumman goyo ya yi rayuwa ta yarinta ya je matashi ya je ya girma ya tsufa ƙarshe ajali ya yi lafiya ran shi ya fita a naɗe shi a gina ramin kabari a bayan an mai sallah na musulmi a binne ba wanda yake da inkari akan wannan ba nan ne mahallin ƙabiyar mu da kai ba so da ka kar ka kawo abin da mu ba mu ce ba abin da muka ce mun yarda wannan mutuwar irin wannan ta al'adar an yi ta amma sai Allah ya ce kar mu ce an yi ta wannan shine kabiyar mu da kai Allah ne ya ce to kun da sun mutu eh to kar ku ce sun mutu muka ce to Allah shikenan mu fa duka kabiyar mu anan ne mun ga sun mutu sai Allah ya ce kun ga sun mutu eh an binne eh to kar ku ce sun mutu sahabbai ma kenan wanda suka rika annabi alaihi salatu wasallam jihadi duk da kana kawo wani shegantaka a nan gurin dan zan ce shegantaka ai wai wai a wai duk shehunan da muke magana babu wanda aka kashe gurin jihadi balle a ce yayi shahada yanzu aka raba kalla wannan karatun naka wanda dan firamaren addinin musulunci ma ya san ba wa iya wanda ya mutu bane ba kadai a gurin yaki shahidi ba shi kadai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya zana waɗansu mutane ya ce shahidai aka rauka Allah to so kake mu ƙaryata hadisin na annabi ko kuma a'a so kake mu fassara shi kace mu mai fassara ciwa-ciwa yanzu nan gurin in na faɗa sai kace to ai ya ce ai gashi suna cewa ba wanda kai mutu gurin yaki bane shahidi kuma annabi ya faɗa akwai mutanen da manzo Allah yanzu kamar mutumin da ya mutu a ruwa annabi ya ce shahada ce wanda wuta ta ci annabi ya ce shahada ce wanda ciwon ciki ya kashe annabi ya ce shahada ce matar da ta mutu wurin haihuwa annabi ya ce shahada ce wanda yan fashi da makami suka tare shi suka mai gila suka kwace mai dukiya suka kashe annabi ya ce shahada ce da sauran ire su da magana da yawa yanzu kai ne kuma zaka zo ka tsugunna ka rika cewa mutumin da ya mutu wurin yaki shi kadai ne shahidi aka rawakan lahu kuma ka ce da'awa ce zuwa ga sunna shin baka san wannan hadisin bane in ba ka san shi bai kamata ka zauna ka fara wa'azi ba akwai abubuwa da ya kamata ka koma makaranta ka sani sannan ka zo ka fara wa'azi tambayan farko in kuma ka san shi to menene dalilin da ya sanya ƙaryata shi ne kai ko ko kana so ka koyo mutane gaskiya ne tuhumomin nan ya kamata dole dole ka amsa daya a da Allah ku yi hakuri hadisin nan da yake kawowa ban san shi ba to kana da buƙatar ka ƙara karatu shi yasa muke ta baka shawara a jama'a na san shi to ka san shi me yasa baka faɗi sauran ba kace wanda ya mutu gurin yaki ne kadai shahidi a abin da yasa ban faɗa ba dan ban yadda bane ka mutu ka faɗa miji ko kuma a'a wallahi na sani kuma na yadda kawai bana so ku sani ne wato koyi ilimi kenan akarwaka Allah ka wa kanka kiyamul layli kar san zuciya da kare ra'ayi ya sanya mu rika yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kutufo kuma muna cewa muna da awazuwa ga sunna ya kamata a kiyaye wannan ya ina jan kunnen ka malam ina jan kunnen ka wallahi kuma ina son ka da alkhairi amma ba wallahi wallahi so wannan shine dagan mu da kai so da haka abun da ya tayar min da hankali duk da ka kawo waɗannan kalmomi sai cewa kai wai amma ana da ana jikanku da ilimi da jahilci ana ce muku ku jahile ne to ai ba damuwa dan wani ya jefe mu da jahilci tunda sahabbai ma an ce musu jahile wal iyaz billahi wal iyaz billahi wannan kalmar akrawa kallahu ita ce abin da nace karatu malam yazo da abun mamaki muna wa malam tahaddi dan Allah dan annabi ka biyo cikin karatun mu ka fundo inda kalmar mu guda ɗaya ba wai muka faɗe ta tasrihan ba daman ka ce tasrihi ƙarya ce wannan ƙarya ce ko talwihan ka kawo mana inda muka tuhumi sahabbai da ƙarya ɗaya ka kawo mana inda muka tuhumci sahabbai da jahilci biyu ya sanya nake cewa mutanen mu dan Allah dan Annabi ku rika kallon wannan mutumin ku rika kallo ku rika kallon shi duk da suna barazanar za su yi blocking ni yanzu duk lokacin da karfe 8 sai billahi lazi kowane aiki na kusa dakacin da shi haka nake yi kullun ta Allah tun da yace mana zai rika dawo karatu da karfe 8 ranar da in ya ci bashin ai akwai lokutan da yake cin bashin halka daya sai ce ku yi hakuri gobe hudu zan yi to zubar da sauran wani aiki kai tun takwas saura nake zama jikin wayata ina ta refreshing ina ta refreshing dan karya ce a uzu billahi ba tare da ni ba har sai ya kare saboda ina so in mai adalci kar in faɗi abin da ban ji da kunne na ba jama'a mu kurka kallon shi sannan mutanen shi ku riƙa bibiyar karatunmu ko dan idan mun gaya muku malamin nan yana mana ƙarya kar ku ce mun zalunce shi yanzu wanda yake bin karatun shi yake bin karatunmu ina so dan Allah dan annabi almajiran malam kai ko cikin mutanenmu wanda ya ji a cikin wata kalmomin da muka yi a wata kalma ko talwihan ko tasarihan wanda ta yi kama da cewa mun cewa an sahabban manzo Allah jahilai ko kuma mun ci mutuncin sahabban kwacin daidai wurin ya fuddo ya yada wa duniya ni ko billahi da zizan dina karatu in dai aka fuddo wannan kalmar in fa ba a fuddo ta ba to ya tabbata malam ya mana ƙarya to shine abin da muke faɗa muku wannan ni da shi fa yanzu ga mu alaƙaidul hayati ya faɗa in faɗa a idan duniya ba daga ni sai shi a ɗaki ba amma ya zo ya mun ƙarya dan me ba za mu ce yana washe wannan da suka wuce ƙarya ba ni dai yanzu ga ni da raina a duniya nake maganar nan tana jina shi ma a duniya yake maganar ana jin shi sa hujja sai kai ya kamata ya min ƙarya ya ce wai ina cewa sahabbai jahilai saboda wai sun fassara ayar da bayan da na fassara ba kuma fassarar ma zan zo muku da ita yanzu abinda mu muke faɗan zan zo muku da shi yanzu so da haka akarmukumullahu kai yanzu ka yarda bayan ma kare hujjojin ra'ayinka da kake yi da tunani na kwakwalwa har kuma yanzu an da yakin sai an wa wasu ƙarya tukunna abinda ba su faɗa ba a fito duniya a ce mun faɗa wai a ce mun cewa mun sufanta sahabbai da jahilci wal iyazu billahi to duk mutumin da ya zama ƙarya ita ce makamin yaɗa abin da yake son yaɗa to wannan abin da yake son yaɗa ba na gaskiya bane dan gaskiya ba ta goyuwa da ƙarya a ce sai an haɗu da ƙarya sannan a tallata ta a'a ita gaskiya wallahi da ban mu da gaskiya da ganin tunda ta ƙari da mu ne yanzu zamu fara kirkira ƙarya muna liƙa mar amma ba za mu yi ba har ka saka son wannan na shirme na wasu mutanen da ba mu kutabare ba muna da su jibgi na yan izala na ce ba zan kawo ko ɗaya ba dan me saboda ni aya da hadisi ta ishe ni amma shi yana can yana fama da yanzu bayan ya gama ɗauko kasa-kasai yana sa wa yana wata ƙarya da sharri yanzu ni ɗin da nake magana duniya na ji ni ne zai zo ya wa ƙarya duk a cikin usulubin da'awa shi yanzu wannan ƙaryar da aka min a hadisi mai lamba nawa aka samu shi ko a ayar da ke cikin sura wannan wace sura aka samu wai a ce muna kwatanta sahabbai da jahilci Allah ya wadaran mutumin da yake da'awa zuwa ga sunna ya rasa aya da hadisi sai ya koma yana mutane ƙarya ka bani kunya ka bani kunya ko ba zan sassauta ba a wannan ra'ayin matuƙar ba a fujjo min ba a yanko inda muka ce gashi talwihan aw tasrihan mun sifanta sabon manzo Allah da kayya ba wannan magana ko yin ta ma ba ma yi ba ta yi kama da abin da muke kuma bari to in dawo kuma kai in nuna wa duniya karyarka da bakinka da bakinka ka faɗa a baya da kanka ka ce ka tabbata ɗan ɗariƙa ba sa mu'amala da 'yan shi'a da kanka ka tabbata ɗan ɗariƙa ba sa mu'amala da 'yan shi'a duk inda kaga ɗan ɗariƙa ya je na mu'amala da 'yan shi'a to wannan kawai ya je wakilcin kan shi ne ba wakilcin ɗariƙa ba da bakin ka faɗa a irin wannan karatun da kake ba a wani karatun ka daban ba a wannan karatun da kake na bamu shirya ashe shirya daman da zaka bamu ta ƙarya ce ta yi wa mutane ƙarya an wa waɗanda suka mutu daga cikin shehannai an biyo waɗanda suka dare ana ɗaukan kasakisan su ana yaɗawa ana cewa su ne ɗariƙar tijaniya kuma yanzu ni ɗin ma gani gani ga ka za ka mun karya diddan usulubin da awakka ka rasa abin da za ka yaɗa ta da ita malam na sha faɗa ma wannan da awar taka ta neman kuɗi ka daina yin dagar da za ta tona maka asiri billahi allazi la ilaha illa ko ina ma rantsuwa hatta mutanen jikinka wasu abokanka ne da wannan izalar ta shiga jikinsu na rantsi da Allah dalilin wannan karatun yanzu sun fara mamaki akwai mutumin da yana cikin mutanenka abokanka amma yake faɗa na ce shi wallahi bai taɓa tunanin kai jahili bane ce wannan karatun ya ce wallahi har ji maka kunyan wannan karatun yake yi malam akwai matsala ina so in faɗa ma dagan nan karka tona kanka asiri tun da muka fara ta na san ba za ka sha ba na kira ka saboda in suturce ka na kira ka na baka shawarwari saboda na san in tafiya ce tafiya asirin ka zai tonu na san kana da matsaloli da yawa ba na so in tona maka asiri duniya ta fahimta amma ka dage kai dole sai ka tona asirin wasu to yanzu wa garin ya wayewa tun yanzu yau dai wannan karatun naka ne kadai zabce maka wasu mabiyan zai kare ta wayo zabce maka wasu mabiyan zai kare so akwai matsala a karwa kalla ka rufa wa kanka asiri ka je ka ci gaba da karatun ka na neman kuɗi kana raba mutane akan nan basu goma kuɗi ya isa haka nan dan Allah ka kyala masu yin aikin su dan Allah su gaba da aikin su dan Allah kar ka bata musu kar ka bata musu la tuzhir shamata bi akhika fa yu'afihi Allah wa yutilika ka ji da kyau wannan kenan saboda haka wai wai wai wai yau kace to ku fito ku sarra ku abinda nake kiran ku ku fito ku sarra wa duniya shi an cin ku yau ka sabanta mu da shi'a kwanakin baya kuma ka ce ba mu da alaka da shi'a to daman can baya da kace ba mu da alaka da shi'a shaida zurci kamar da shaida ƙarya ce kamar kenan dan dole cikin maganan ka ta baya da ta yau sai an samu ƙarya a baya ka ce ba mu da alaka da shi'a a yau kuma ka ce ya zama wajibi mu fito mu sarraha wa duniya shi'ancin mu labudda cikin maganar nan guda biyu akwai ɗaya ta zama ƙarya yau mun zama ƴan shi'a kwanakin baya mu ba ƴan shi'a bane saboda haka muna bin ka bashin wannan dole cikin biyun nan akwai ɗaya ta zama ƙarya Allah ya sauke da'awa ta zama sai an yi ƙarya a ciki a sannan za a iya samun nasara Allah ya sauke Allah ya sauke sai maganar ayar a wala tahsibanna allazina kutibu fi sabilillahi amwata bal hayawu inda rabbihim yurzaqun wannan kalmar abinda nake so kace wai bal ahya'un Allah ya ce bari dai rayayyu ne inda rabbihim can can can can wajen ubangijin su haka take wai can wajen ubangijin su wato ubangijin can wani wuri yake daban can wani wuri yake daban shi yasa muke ce muku mujassimun kuna jassama ubangiji tabaraka wa ta'ala wai can can wani wuri yake daban to suna can wajen ubangijin su suna rayuwa to tambayin da nake maka wannan fassarar da kace ahyawun inda rabbihim rayayyu ne can wajen ubangijin su can wanda magabace maka wannan fassarar ita wanda magabace ai baka ka mana magabatan ba jama'a ina kiran ku dan Allah tunda ya ce wannan maganganun a daina yi kar in kawo aya in fassara saboda bai isa ba dole sai na kawo magabata tare da cewa wallahi amma shi sai ya kawo kuma ya fasara bai kama gaba tambaye yanzu wannan ayar da sai dauko muku tafsirin da suka fasara da yanda yake nufin shi dan Allah ku tambaye shi wani tafsirai suka fasara da yanda yake nufin ya kawo muku na biyu in dai magana ce ta a fassara aya ko hadisi kawai da fahimta na rantse da Allah fahimta ta yadda zan fassara aya da hadisi sai ta fita shi dan na bi shi larabci wannan garanti ne kawai so da haka in ana maganar ni da shi a aje maganar magabatan a kawo cancantar fasara aya da hadisi wallahi na fi shi ban taba yin irin wannan alfaharin ba sai yau kuma Allah ya sa da yau ka in kara yau ma da nayi a fusga ce ta harshe Allah ka yafe mun Allah ka mun gafara wallahi ni ba kowa bane wallahi ni ba kowa bane wallahi ni ba kowa bane astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kar Allah ya ƙara nuna mun cewa akwai wani wanda nafi kowa ma yafi ni ayi afwa da wannan kalmar da na faɗa na cewa na fi shi ina neman yafiya Allah ina neman yafiya Allah kowa ma yafi ni amma dai ina so kawai mu koma ka'ida yanda yace sai na kawo magabata to shi ma ya kawo wani magabaci ne ya fassara masa wannan ayar da yanda yake nufi malam wannan ayar bal ahyaun iya nan karatu na iya tsayawa yurzaquna inda rabbihim shine abin da ake magana yurzaquna inda rabbihim ana ciyar da su dan mirayayye baya rayuwa sai da abinci sai Allah ya kawo abincin to Allah ya zaka ce ana ciyar da su ba mu ga suna fitowa suna noma suna kiyo suna samun abinci ba ashe inda rabbihim arzikin yana ga ubangiji su wannan shine ma'ana kai waye ya fassara maka ita da inda ka fassara sannan abinda nake so ka fahimta malam mu fa maganar cewa annabi alaihi salatu wassalam a daina cewa ya mutu ba mu muka faɗa ba Allah tabaraka wa ta'ala ne yace sahabbai ma sahabbai ma kar a ce haka kar a ce su mutu shahidai waɗannan shahidai kar a ce su mutu to na san wani zai ce to ina ina magabata na bari in kawo maka hadisin da al-Bazzar ya rawaice shi daga Anas bin Malik ka san mu alhamdulillah alhamdulillah da gamu da hadisi muke kare ta tunda ka ce kuma mu koma maganganun magabata za mu zo al-Imam albazar ya ruwaita daga isnadin shi zuwa ga Anas bin Malik kuma malamin ku Albani Albani ka san dai kowaye Albani a duniya izala ƙarya ne wanda ya ce Yusuf Albani ko duk da ka ce shi ma kana mai raddi Albani ya ce wannan hadisin hasani ne me hadisin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna al-anbiya'u annabawa ahya'un rayayyu ne yusalluna fi quburihim har ma suna sallah a cikin kabarinsu in ji wa in ji annabi Muhammadu so da haka duk wani abu da zaka kawo mana ga Allah ya ce kar mu ce sun mutu rayayyu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam albani ya inganta ya, ya, ya ce hadisin hasani ne kar in ce ya inganta ka dauke shi da ma'anar shi ta sahihi ka kawo mana boboci kana rudar da mutane kana cewa wai ba mu san ilmin hadisi zan yi magana akan hadisin zamrata da ka kawo zan yi magana anbiya'u annabawa a haya'ur rayayyu ne fi quburihim yusalluna suna yin sallah a cikin kabarinsu yusalluna fi quburihim suna yin sallah a cikin kabarinsu suwa annabawa in zuwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam muslim ya yi riwaya a cikin sahihu muslim yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da zai tafi Isra'i da Mi'raji ya ga annabi Musa a cikin kabarin shi yana sallah ya ga annabi Musa a cikin kabarin shi yana sallah a muslim dan Allah rayayye ne yake sallah ko wanda ya mutu bari mu yi tambaya irin taka rayayye ne yake sallah ko wanda ya mutu an ji wannan za a ce magabata magabata magabata bari in ka maka magabaci ba irin magabata na jiya na 419 ba irin su Ahmad Shakir irin su Shu'aibu Al-Arnaud ba irin su ba yan jiya yan shekaran jiya bari in kawo maka al-Imam al-Baihaqi Imam al-Baihaqi ya rasu kira na shekara 468 wanda idan aka bi saɓani na wasu daga cikin malamai yana cikin salaf don akwai saɓani akan tahdidin lokutan salaf wasu sun ce waɗanda suka rayu a cikin ƙarni uku na farko khairul quruni ƙarni su mallazi ne luna su mallazi ne luna wannan ba saɓani duk wanda yake cikin wannan alqurunus salasa al-mufaddala ba saɓani yana cikin salaf inda sabani yake wanda ya zo a karni na hudu da karni na biyar nan da aka samu sabani wasu malaman suka ce suna cikin salaf wasu suka ce ba ta to idan muka ɗauki wannan masu sabanin imamul baihaqi yana cikin salaf dan ya rasu shekarar hijira na da shekara ɗari hudu da hamsin da takwas a shekara dubu abin da ya rage shekara goma sha tara ya rage kaɗai da shekara dubu a ba ma sha tara ba shekara goma sha bakwai sha bakwai ya rage shekara dubu kenan shekara ɗari tara da tamanin da uku gare shi yanzu da barin duniya ba da haihuwa ba da barin duniya an haife shi a karni na hudu ya yi wafati a karni na biyar al'imamul bai haƙiƙin nan barkaji har littafi ya rubuta ya sunan littafin hayatul anbiya ba'a da mautihim ka fito ka ce babu littafin kun ji jama'a kun ji salaf kun ji salaf fahimtar su littafi yayi sunan shi hayatul anbiya ba'a da mautihim rayuwar annabawa bayan sun mutu wannan littafin yana so ya tabbatar da cewa eh annabawa dan sun yi wannan mutuwar rayuwa take kuma rayuwa Allah yake maida musu an ji wannan yana cikin salo ko baya ciki to a kawo mun kawo hadisi al-anbiya ahya'u fi quburihim sallu mun kawo daga cikin salaf ba sai na kawo maka maganar suyudi ba tunda da ta suyudi na kawo zaka rushe ta amma shi ma yana da littafi sunan shi imba'ul askiya'i bi hayatil anbiya'i wannan littafin zai baiwa masu hankali labari cewa lalle fa annabawa suna nan da rayuwarsu amma ban maka hujjar littafin su yi ba dan kai baka da da shi duk kuma ka kawo hujjar littafin shi amma ba hujja na ma da littafin shi ba kar gobe ka dawo ka ce zaka soki suyudi ba hujja na ma na maka hujja da littafin bai haƙi kawai na suyudin bar mana mu mun yarda ku da ku yarda ba kar ka mana magana akan shi na maka hujja da littafin bai haƙi hayatul anbiya ba'da mautihim biyu na uku zan maka hujja da abinda al'imamul ƙurtubi ya faɗa al'imamul ƙurtubi ba mai tafsiri ba mai fassara mai sharhin sayin musulun al-mufhim al'imamul ƙurtubi sahibul mufhim wanda imamul ƙurtubi ɗin nan ya gabaci ibn taimiyya yana gaba ibn taimiyya duk da shi ma yana cikin ƙarni na shida ne ya yi rayuwan shi ya bar duniya radiyallahu anhu amma dai ya riga ya ɗan taimiyya yana gaban ɗan taimiyya ɗan taimiyyar da kuke ta rigima a kan shi ga abin da ya kawo a cikin almufhim sharhin sayyid me yace da ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi Musa a cikin kabari yana sallah sai al-Imam al-Qurtubi yace wa hadhal hadisu wannan hadisin ya dullu yana yin nuni bi zahirihi akan zahirin dalilin shi yana nuni ne ala annahu sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'a Musa ya ga annabi Musa ru'yata haqiqatin gani na iri da iri fili ya kazati fil ya kazati shi yasa lokacin da kake ta dagan nan kana cewa zaka kawo littattafan magabata na maka jan kunne daman kurdubi din nan shi ya kawo wata magana da har su ibnu taymiya ita suka dauka suka kiran wajawa su ibnu hajar ta faɗin abin da suke faɗa na cewa ba a ganin annabi tare da su ce su kawai ra'ayoyin ne suke kawo ba tarjihi suke ba ma da yawan su ko da yake wasu suna tarjihi wasu suna tarjihi kamar yanzu ibnu taymiya ibnu taymiya shi yasa ibnu abdul bar cikin waɗanda suka ce ba a ganin annabi bayan ya yi wafati tare da ibnu abdul bar din nan ibnu taymiya da yace ibnu abdul bar ya faɗa shi ma ba isnadi ba isnadi ibnu abdul bar ko da ya inganta cewa ya faɗa ba a ganin annabi to shi kaɗai ne malami ɗaya tak na salaf da ya kore wannan matsalar wannan matsalar ta fi karfin ka malam wallahi ta fi karfin ka ina gaya ma ibnu abdul bar shi kaɗai ne malamin da zai shiga cikin salaf ciki waɗanda suka soke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba inda aka gani a littafin shi ɗan taimiyya ne ya ce ya faɗa ba isnadi ba isnadi an fahimci wannan to wannan ibamul qurtubi din ina gaya maka yace abinda hadal hadisu yadullu bi zahirihi ala annahu sallallahu alaihi wa sallama ra'a Musa ru'yata haqiqatin fil yaqazati ya ga annabi Musa gani na gaske kuma ido biyu a falke wa anna Musa kana fi qabrihi hayyan sannan hadisin ya nuna mana zahirin hadisin ya nuna mana shi annabi Musa yana nan a raye a cikin kabarin shi yana nan a raye a cikin kabarin shi yusalli fihi kuma yana sallah a cikin wannan kabarin bari ka ji abin da al-Imam Qurtubi yace as-salata allati kana yusalliha fil hayati irin sallar da yake lokacin da yana rayuwar duniya irin ta yake a kabari kuma ita ce annabi ya gani ido biyu kiri in ji wa in kyar imamul qurtubi malami daga cikin malaman da suka zo salaf salaf din da kuke ta mana magana sai ce wa haza kulluhu mumkinun sai ce wannan da muka gaya maka mai yiwa ne wato dama kamar malam ya sa akwai irin su asali sunna waɗanda su ba komai suke yarda ba suna auna komai da hankali to da ya faɗi wannan sai ya ga kamar kar su aji sadi sunna sai su tararawa su dan samu shakku sai al-imamul qurtubi ya ce a ku za ku ji wa haza kulluhu mumkinun wannan da na gaya muku duka zai iya yiwa la ihalata fi shay'in minhu babu wani abu a cikin shi wanda za a ce ba zai yi ba babu dan mi sai ce wa qad sahha inda nake so in kawo kenan duk da wancan ma yayi ma'ana cikin tattaunawar mu ne sai ce wa qad sahha haqiqa ya inganta anna shuhada ahya'un cewa shahidai ma rayayyu ne yurzaquna ana ciyar da su kaga anan da ke shi bai fahimci a haya'un inda rabbihim irin fahimtar da kamata ba ko inda rabbihim din ma bai kawo ba kawai cewa anna shuhada a haya'un yurzaquna shahidai rayayyu ne ana ciyar da su wa wujida minhum man lam yataghayyar fi qabrihi min as-sinin yace kuma ma abin da zai kara tabbatar maka da wannan an samu wasu daga cikin shahidai bayan sun dade a kabarinsu an tono su ba su canza komai ba suna nan lafiya lau kamar yanzu suka mutu wannan wannan jikin da zai yi abin ne a kamari yayi kwana da kwanaki yayi wata da watanni yayi shekara da shekaru a tona a fuddo shi lafiya lau kai ka san ba gawa bace kai ka san ba gawa bace gawa ko in ka aje ko baka binne ba ka aje ta ka gani kafin sati yadda za ta yi ta kumbura ta yi tsutsa ta fashe ta riddige amma duk mai ran da aka binne ya yi shekara da shekaru aka fuddo shi lafiya lau kai ka san wannan mutumin rayayye ne barci kawai yake in jiwa duk ba in ji imamul qurtubi yace dan me wa wujida minhum man lam yataghayyar fi qabrihi min as-sinin yace wa idza kana hadha fi shuhada'i to idan ku har wannan shine abin da ya tabbata ga shahidai cewa rayayyu ne har ma ana ciyar da su sai ce to fal a kana fil anbiya'i ahara wa aula to wannan ya kasance ga annabawa shine mafi dacewa shine mafi cancanta in juwa in jal imam qurtubi ba zan so in ƙara maka ba amma wannan dagar dan Allah tun da kana ta kokkorewa kana ɗaukan mutane ba su abin da suke ba sai ka janyo hadisin man kana ya gudun Muhammadin wani mamar kan mata har sai da Aisha ta ce manzo Allah mata wane ne ya ce manzo Allah mata kai mana ƙarya ka ce mana zagin sahabbai da wannan abinda muke so a je duka waɗannan in ka isa ɗauko tafsire mu koma salaf ɗin ni da kai mu ga me salaf ɗin suka fasara wannan ayoyin mu koma wannan na barka haka ina da irin wannan maganar daga Ibn Taymiyyah sai ranar da ka yarda zamu tattauna zan fudu maka ita mi Ibn Taymiyyah ya faɗa ina da irin wannan maganar daga Ibn al-Qayyim mi Ibn al-Qayyim ya faɗa ina da ita daga Al-Muhammad al-Amin Ash-Shinjidi duk waɗannan daga cikin malaman ku ne izala ina da ita daga Al-Ladanatu Da'ima ta malaman izalar Saudiya su Usaimin din wannan su Bin Baz din wannan kaga me suka faɗa akai suna tare da kai kai kadai ne kake hauragiyanka a cikin wannan matsalar banda kai ba kowa kai kadai kake hauragiyanka a cikin wannan matsalar so da haka ina jiran ka tunda wannan damar ita ce kake magana to mu koma littafin salafin kar ka ƙara fasara mana wannan ayyukan da kake fasara ta mu koma littafin salafin mu haɗu da kai a littafin magabatan sai mu ga wane ne za a yi ƙasa-ƙasa da shi da hujja ka sani wannan karatun na yaudara da ake mutane ana haɗawa da ƙarya da gina abu da hankali wallahi lokacin shi ya wuce kuma in baka yi takatsantsan ba sai tasirin da kai a faɗin duniya so da mutane sun fara gane kawai ashe aikin banza ne karatun ma babu kasun ba ce kawai da ɗan asusun maula a baya ka kiyaye abin da yasa yau ne zafi al'umma ba zan taɓa yarda a kwatanta mu da cewa muna cin mutuncin sabon manzan Allah mu sassauta mutum wannan cin zarafin ya isa haka nan ko da yake astaghfirullah na ma fasa yin zafin ku yi min afuwa jama'a kai ma asali suna yi min afuwa na gano dalili mutumin da ya sha duka shi yake rikicewa dole ka rikici ba ka da sauran hujja dole ka diba wasu bayan Allah ka musu ƙarya tun kana wa waɗanda suka gabata yanzu mu ma masu rambari Allah ya matse ka kai ƙarya a gaban idan duniya su ji ka mana ƙarya in ya so wanda Allah ya nufe shi da shari'a sai ya gane ana gina wannan maganganun ne akan ƙarya sai mu ga ya za a yi so wannan shi maganarmu da kai in ka isa ka ware wata halka da zaka tattauna fassarar wannan ayoyin daga tafsiran magabata mu ma sai mu tattauna ta daga ƙarshe sai mu gane amma fa ba ba haka ba kawai ka ajiye ayoyin ka koma wasu gurare kana ɗaɗɗauko mana wasu maganganu kana sawa na wasa da hankalin mutane waye bai gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai wafati irin wanda muke magana ba waye ya gaya maka wannan ba har ma mun fi ku sanin darajar wannan mutum da kowannenmu yana da yana addu'a iko ya je ya ga inda aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama raudar annabi Muhammadu mai alfarma sallallahu alaihi wa alihi wasallam su wannan kenan ina jiran ka ran da ka shirya mu wannan dagar ta maganar ganin annabi kuru da kuru na riga na rufe wannan dagar na san ta mutu ba za ka iya tado ta ba ta mutu kuma zan ƙara jaddadawa abinda kake faɗan nan na cewa wai ba za ku bar wannan kofar a buɗe ba to ku rufe ta in kun isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bude ta ku rufe ta in kun isa ku rufe ta sai a magana ta gaba a sai ka kawo wata rudani irin taka a cewa ka yarda annabi sallallahu alaihi sallama da yin isra'i da miraji ya haɗu da annabawa to amma wannan ai ai matsayin annabi ne kenan wai dan ana so su ma waliyai a ce sun isko annabi shi yasa aka ce to su ma suna ganin annabi malam ko zaka ware lokaci ne da kai wato tunda ba za ka yadda ai mukabalan nan ba za ka yadda ba to na yarda mu rika yi a wannan saha tunda ba za ka yadda da waccan ba ka ware lokaci dan Allah ka mana lacca akan menene ma'anar karaman wali bari in dora ka dungu in faɗa maka jahilan mabiyanka waɗanda suke bin ka ta asubanci su ji masu kuma bin ka dan neman gaskiya dan su nake wannan magana ku ji masu bin shi dan neman gaskiya abinda malaman musulunci suka tafi aka yi ya halatta ya inganta zai iya yiwa ya zama mu'jizar annabi yiwa ya zama karamar waliyi dalilin malam musulunci na faɗin haka da annabin da waliyi duka ba wanda yake yi annabin ba shi ke ganin dama ya mu'jiza ba Allah ne yake bayyana ta a hannun shi waliyi ba shi ke ganin dama ya karama ba Allah yake bayyana ta a hannun shi idan ashe da mu'jiza da karama duka aikin waye aikin Allah ne kenan aikin Allah ya yake bambanta annabi ba shi ke mu'jiza ba Allah ne yake yi sai kawai ya bayyana ta a hannun annabi waliyi ba shi ke karama ba Allah ne yake yi sai ya bayyana ta a hannun waliyi izan duka aikin nawa yake nan aikin Allah ne to a aikin Allah wanne ne za a ce zai yi wanne ne za a ce bai yi wa wannan shine ta'arifin da malaman musulunci suka ba karama so da haka duk abin da ya inganta a matsayin mu'jizar wali wannan abin zai iya inganta a matsayin mu'jizar annabi to wannan abin zai iya inganta a matsayin karamar wali wannan shine ta'arifin da malaman musulunci ahlus sunna wal jama'a suka baiwa karama banda mu'tazilawa wannan maganar muna shirye mu kare ta ba zan so in buɗa ta ba sai ranar da malam ya fito sai abin da na faɗa ba gaskiya bane amma ko da yake na san yau zai iya fitowa yayi ta auna muku da hankali ranar duk da yace zai karyata ta ku ce ya karyata ta da dalili ba ya rika cewa ku kaddara ba yanzu an yi kaza ku kaddara dan Allah ya daina rika zuwa da hujja kawai ba ya rika zuwa kawai yana fita ko yana cewa ku kaddara an yi kaza ba ku kaddara an yi kaza kawai sai an jima an jima sai sa muku cassette duk a wuce wannan wurin ya zo da hujja ya zo ya karyata wannan maganar ni kuma in dawo masa mu tattauna akan karama koyin shi na biyu da nake bin shi kenan koyin na ɗaya fassarar wannan ayar da yake ta muku yawo da hankali akan ta daga magabata koyin shi na biyu karama ina jira ya tattauna wannan a cikin karatun shi in ya so mu wargaje ta dan yana rudar jama'a a ce mu ki jama'a a fuddo musu wannan abun guda biyu amma magana ganin annabi wannan ina ƙara ja maka kunne ta riga ta mutu mun riga mun kashe wannan kes din da kai kar kuma in ƙara ji ka sake kawo mutane wannan magana a magana ta gaba sai ka kawo wata rudani wai wai dariku ya za a ce ne ya bada ya ba wancan ya wancan kuma daga baya su dawo suna jayayya eh dama annabi sai ya bada abu kuma sai ya zo daga baya hada fada ka ji jahilci ya aka yi sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyida Aisha radiyallahu anha sahabban manzo Allah suka yi rigima duk daraja su ba daga manzo Allah bane ba amma suka yi rigima har yaki ta daina rudan mutane da abin da zai kai ma ka rude ka rudar da waɗansu wannan ba hujja bace ba ba hujja bace ba rudanin rigima tsakanin waɗannan baya ƙaryata asalin abin kamar yadda rigima tsakanin sahabban manzon Allah bai ko wallazina ma'ahu sai ce mi ashudda'u 'alal kufari sai ce mi ruhama'u bainahum dan Allah ina so ka ware lokaci ka mana karatu anan Allah ya ce sahabban annabi suna tausayin junansu aya ce ba ma hadisi balle kace da'ifi aya ce amma kuma ta kuma gashi suna yaki wannan kuma waki ne dan Allah hada mana zaren wannan karatun ka hada mana zaren shi da hujja ba da dakikanci ba da hujja Allah ya ce suna tausayin junansu suna son junansu suna kaunar junansu amma waƙi ya nuna mana sun yi yaƙi kuma yaƙi mummuna tsakanin ba'arin sahabbai aka yi ta yaƙi sai na Ali da sai na Muawiya sai na Ali da sai da Aisha wa aka duk sahabbai suka yi haɗa mana hancin wannan karatun ayar Qur'ani ne ta tabbatar Qur'ani ya ce ruhan ma ubainahum waƙi ya tabbatar sun yi yaƙi shikenan sai mu ɗauki yaƙin su mu kare ta ayar Qur'ani ne amma ina jira saboda ka foyin na uku da nake so tattauna mana wannan ka hada mana abin da wannan ayar ta faɗa da kuma abin da ya faru a waƙi ka fuddo mana mafahimtar ka a ciki in ba haka ba za ka bada zari'ar da mutane za su fara bin Qur'ani suna karyatawa saboda waƙi ina ina jiran ka akan wannan shi ma abu na gaba sai hadisin zamurata jama'a wannan hadisin mutumin nan ya rasa yadda zai yi da shi kun san me ya ruda shi a cikin wannan magana hadisin abin da ya kawo shine a da ya ce babu ko ɗaya daga cikin sahabbai da ya taɓa ce ya ga manzo Allah da da aka rudu mutane bai karanta bane ba wa Allah bai karanta ba shi yasa kullun ka koyi abin da malaman mu suke koya mana Maulana malaman mu kullun in za su yi karatu in za su faɗi wani abu da ba su sani ba sai su ce abu kaza kam ni dai a ilimi na ban san shi ba sa cewa babu ba sa cewa babu har professor Makar Abdullahi Amin idan ya faɗi wannan sai wata kalma sai ya ce amma fa ku sani akwai bambanci tsakanin babu da ban sani ba haka yake faɗa sai ce akwai bambanci tsakanin babu da ban sani ba ban sani ba iya ilimi na ne kenan bai iya kora kuma ya zama akwai tunda ni ne ban sani ta iya akwai shi ban sani ba to ka rika irin wannan dan Allah in kana so ka huta amma ka tara mutane ka ce musu abin nan babu kuma muka kawo to tun da mun kawo da sai ka yi haƙuri ka ce wa jama'a na yi kuskure ban san da akwai wannan ba shi kenan an wuce gurin amma kai ta musu wannan yawo da hankalin kifadi kifadi kuma ka bari har mutane su gano cewa kifadi ce kake yi sai jiya magana jiya da muka yi a akan maganar Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo hadisi daga Imam Ali sai malam ya soke mana shi da magana Ahmad Shakir da Shu'aib Arnaud to anan jiya ya yi wata barazana ya ce yana da littattafai sama da hamsin wanda suka soke wannan hadisin fuddo su me yasan ya jiya ka fuddo biyu kaɗai kuma yau baka ƙarshe sauran ba fuddo su duk fuddo su ka gama loda su sai ka haɗa bugi ina da hujja ne ma'ai kai da gani na ka san da hujja nake tare da hujja nake magana ba na fira ba fuddo su so da ya tashi me ya kun ji jama'a irin fasalar ɗin da yake so mai damun a kansu kenan daga wanda ya mutu a 2016 sai wanda ya mutu a 1958 su ne salaf ɗin da suke so in kun yarda su ne salaf to sai a rika ɗauko maganganun salaf ɗin gaske irin su Imam Ahmadu bin Hanbal sai a haɗa da wannan salaf ɗin na boge sai a ce salaf ɗin boge sun goge zancen salaf ɗin gaske shine fa abin da ake so a kai ku duk wannan salaf ɗin da yake kira baki inda zai kai kenan salaf ɗin biyu ne akwai salaf ɗin gaske akwai salaf ɗin boge to idan kuka yarda ana yaudaran ku da salaf salaf to ƙarshe zai rika ɗauko maganganun salaf ɗin gaske sai ya goge su da maganganun salaf ɗin goge saboda mu an zaci ba mu yi karatu ba sai mu ɗauka an jiya da ya faɗa ah ne ne Ahmad Shakir haka shi Aibu Arnaud wani sai ya ɗauka ma kila can wajen zamanin sahabbai aka yi su ba sahabbai bane malam ka rika haɗawa da shekarun da duk wanda zaka hujjar shi ka haɗawa da shekarun da ya fito tunda wannan ku ya koma a badan badantu sai da ya ga wannan sai fara wani yawo yana cewa to ku tsaya ku ji su waɗannan masu kawo wannan maganar ba su san ilimin hadisi ba to mun ji malama ba su ilimin hadisi ba daga bukhari sai muslim su kaɗai ne suka wa kansu sharadin siha to ko dai ban san ilimin hadisi ba na san wannan abin da ka faɗa ko dai ban san ilimin hadisi ba na san wannan abin da ka faɗa na san shi shi yasa ya ma littafin bukhari a ce mai sahihu littafin muslim a ce mai sahihu amma na imamu ahmad ba a ce mai sahihu sai dai ko in jahilin ilimin hadisi ne sunan da ibn abi dawuda ko tirmizi ko nasai ba za a ce ko ibn majah ba za a ce sahihu ba sai dai a ce sunan sunan duk mun san wannan duk mun san wannan duk mun san wannan banda hakim da ya biyo su da sharadin su ya fitar da sauran ya sa sharadan nasu ya fitar da abin da basu fitar ba sai ce to al mustadrak ga wasu hadisai da sun cika sharadi amma bukhari bai fudda ba muslim bai fudda ba ya yi istidrakin su da littafin shi duk mun san wannan abin da yanzu kawai nake so akwai wani abu da ya kamata malam shi ma yana roƙo zama foyin shi na kuɗi da za ka yi karatu a kai don Allah